Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kama na rana ta Litinin 15 ga watan Shawwal. Hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da goma ga watan Julai 2017. Wanda za mu saurari shi gaban tashi albarani mai girma wanda ita wannan shi ne kasir na farko a cikin tafsirin suratul Ghafir ɗaya daga cikin katoji dubu da za mu tafi alƙur'ani mai girma insha Allah wanda za mu saurari karatun alƙur'ani mai girma daga adaran ma malam adamu katubu na gidan shi malam usman ne tun tabarai kusfa zarefi wanda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilati shehul islam wasu adatul ana wajen ma shekh usman ibn shekh idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusfa zarefi أكرمكم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمن مكية وهي أربع وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم تأمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ولهلاك من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليذهبوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بأمر ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وفيهم السيئات ومن تج السيئات يومئذ فقد رهنته وذلك هو الفوز العظيم
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأفلي وأنجي وأتم وأفلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والحاسن لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الكافر ونصورة أنا كمتها سورة الكافر فولا سورة الله بغير سوى غافر ذنبي يلاقي كلمة سورة الكافر كما أنا كمتها سورة المؤمنين سورة الشفا أنا بيان مؤمنين wanda yake ya yi imani a cikin jama'an fir'auna wani mumini ana cin shi hiskilun da baban shi da baban fir'auna wani su ɗaya bansu ɗaya da baban shi da baban fir'auna uwa ɗaya uba ɗaya shi fir'auna ya bi dire shi kuma hiskilu ya bi annan musa shi ne mumin nan da imani shi to saboda sunan shi na cikin kuran sotul mu'mini sura makiyatun an saukar da ita a garin makan ne wahiya ita suran tana da ayoyi guda tamanin da biyu ayoyi guda tamanin da biyu a wani kira'a a wata kira'a kuma tamanin da biyar harshe tamanin da biyar ayoyi sannan idan ka duba tafsirin da ake ce ma tafsirin likifas tanwirin likifas min tafsirin abbas ita ne wajen nan gata tanwirin likifas min tafsirin abbas zai gaya maka suran gaba ɗayanta daga makan ne amma akwai ayoyi guda biyu wanda ba na makaɗin ba haka ga duba tafsirin jalalai ne shi ma ka zai gaya masa akwai ayoyi guda biyu wanda na madina ne haka ga duba tafsir da ke ma tafsir al-hazin ga ta nan ita ma haka zai gaya masa ban da ayoyi guda biyu tafsir al-hazin haka ga duba tafsir al-bagawi haka zai gaya mata a wajen da fanda su su ne inda ana ga cewa allazina yujadiluna fi ayatin lahi zuwa ƙarshen wani ayoyi guda biyu wa'annan dukan su ayoyin madina ne suran tana da ayoyi guda hamsin a guda tamanin da biyar tana da kalmomi guda dubu ɗaya da ɗari biyu da tasa'in da biyar kalmomi ma'anin kalmomi suka ce hannu kalma ɗaya kenan tanzilun kalma da biyu kenan kitabi kalma uku mina kalma na hudu lahi shi ma kalma ne al'azim kalma ne al'alim kalma ne gafiri shi ma kalma ne taubi kalma ne qabil kalma ne taubi kalma ne haka a cikin sura tana da kalmomi guda dubu daya da dari daya da casa'in da tara kalmomi dubu daya da dari da dari daya da casa'in da tara tana kuma da harfa guda dubu hudu da dari tara da sittin daidai dubu hudu da ɗari tara da sittin daidai harfa harfa wato hamim harfa ji da nago tanzilu ta nungu da zaira ya lamara harfa biyar an haɗa da hamim bakwai kenan to haka tana da harfa guda dubu ɗa- guda dubu hudu da ɗari tara da sittin daidai in ka duba tafsirin farko a duniya gaba ɗaya wani ke ma tanwirin kifas min tafsirin aftar ita ce tafsiri na du- a duniya na farko gaba ɗaya shine sahabi ya yi ta sahabi dan sahabi sharifi dan sharifi ina Abdullah bin Abbas ina Abbas an bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to aka faɗa a tafsirin shi kuma haka nan ya tafsirin harbin shi ma aka faɗa ga ta nan haka tafsirin fagawi ma aka faɗa in kuna neman kaji adadin kalmomi na kowane sura ko adadin ayoyi na kowane sura akwai tafsir a duniya sun fi kala dubu amma guda biyun nan za ka samu irin nan bayanan kala biyun nan kawai in ban da su za ka samu wani kalan daban ba sai dai daga baya akwai koya an yi sabo a yanzu da shi ke amma irin wannan da kan kalma ta zane harfa ta zane sai wannan kwaya biyu ba shi a cikin jalalaini ba shi a cikin sawi ibn tafsir qurtubi dan kawi ruhul ma'ani ruhul bayan ba ka samu wannan bayanan ba gaba daya to daga sashin bayanai na ayoyi da kalmomi sai kuma gaje tafsirin sanin a tsararin alƙur'ani sai ka nemi littafin da ke ce ma na atul bidayati wa tawsifun nihayat na atul bidayat wa tawsifun nihayat ita ce tafsirin da aka yi bayanin a na kowane sura daga cikin surorin alƙur'ani mai girma tun daga basmala zuwa fatiha zuwa bakara har zuwa suratul nas duk wannan littafin a daidai wajen tafsirin suratul kafiri za ka ga bayanin da aka yi cewa man katabaha waja'alaha fi haifin fihi al-bai'u wal shara' burta fihi ghaibul barakat dan dan kasuwa ya rubuta wannan sura su ta gafir ya laya in a shago ne ya sa zai samu albarka da ciniki da riba mai albarka dan kasuwa in ya sa a shagon shi in kuma kasuwar na cewa da kuma wani zai laya sa ta aljihun shi in kuma mai wajen zama ne fili ne fili shi ne kuma ya karɓi wajen ne haya sai laya ya binne a wajen in fili shi ne ya binne in na haya ne in shago ne shi ma in zai da haƙa ya bin ba zai ba ya sa wa mafi a shago duk gafi maganin kasuwa jarabi sosai ba ɗan kaɗan ba littafin shehu muhammadu fasir bin shehu muhammadu mamai bin shehu muhammadu ma'ul ainai shehu muhammadu fasir ɗan shehu mamai shi kuma ɗan shehu muhammadu ma'ul ainai sai ta gafi ya karbi da kyau ka lura da kyau maganin kasuwa ne wurin da taki a ilaya ana zama nan ne an gano wannan wanda kuma da jiyaye yake da ɗan uwa mai ciwon hanta ko ciwon koda ko ciwon zuciya ko ciwon hawan jini sai a wani sautin gafin ciwon hawan jini ciwon hanta ciwon koda alkyarin za a fi wannan turan su gafi tun farko har ƙarshe sai a wanke da ruwa mai yawa na ka wanke sai ka sai gero kunu za a yi ko koko kamar kamu kamu sai a sai gero a kai da ƙarshe amma ruwan da za a niƙa na wannan geron da wannan ruwan rubutun su gafi ruwan da za a nika wannan gero ne in za a nika gero ba na zuba ba ba to ruwan da mutu wannan ruwan rubutun ne an gane maka da aka nika geron aka dawo da shi aka tashi aka gyara ya zama kullu to shi za a rika ɗiba ana yin koko ana dama ma mai ciwon hawan jini ko mai ciwon hanta ko mai ciwon koda alajiyarwa idan kuma za a dama kokon shi ma sai a ƙara mutu wasu da dafi da kafa ɗaya shi ma da shi za a dama kokon eh da shi za a dama kokon shi kuma kafa ɗaya ba kullum zan rubuta ba kafa ɗaya kurin na nikawa kafa ɗaya kuma na damawa idan mutum na sha Allah zai raba shi da wannan ciwon da alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sai a sami shi shi kuma a jiya ta hannun shi Muhammadu Fadil ta hannun shi Muhammadu Fadil dan shehu mamaye dan shehu kuma shi shehu mamaye dan shehu ma'ul ainain shi kuma samu da halaran shehu tijjani da ta'amu shi mutum tijjani da annabi Muhammadu a farar da ke cikin wannan turan suna da yawa har ma aka ce wa ɗan an alimi dan alimi dan abin da Allah ta'ala sana ne yace yace Allah ta'ala ajibtu liman yahafu makara ajibtu liman yahafu makara min al-adai wa yaqulu ta'ala wa ufawidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad yace ina mamaki mutumin da yake tsoron magirci wai kada a mishi samu kada a mishi makari kada a mishi tsafi yana tsoron makiya kan su da bayan shi alhamdu kuma ya san wannan an ya hada ce zama wa ubudu da ila Allah inna Allah basirun bil ibad tabiya ta afa 41 makiya sai dai gullun su ta bude shi afa 41 41 41 maki ko komai zama da shari zai kasa ba zai iya ba in kuma har yi gore yayi ta shi za ta koma in ya maka ya maka ne to kan za ta goma abin da jinsi da kai sai ta faɗa kan shi ko kan ya'yan shi to gaji alafiya ya zai kuma ana zargin mutum da wani laifi ana jiya kamar an yi sata ana so a gane wane ne ya sata abin ya kai ga ko hukuma ne ko ko abin na gida amma ana so a gane waye ya satan ana zargin wani to sai a rubuta aya a cikin wannan sura rasulullah ya ce rabi'u darajati zuwa irin zuwa sari'ul hisab rafi'ul darajat rafi'ul darajat zal arsh yurqin yurqin ruhan min amrihi ala man yasha'u min ibadihi lil rahmat talat wa hum ayuq yawmahum fariduna la ya'fa Allah minhum shay'un liman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar zuwa inda Allah ya cewa ne yawma sari'ul hisab mutum zai rubuta sai a yi laya sai a tsalaya da fatan barewa sai a lura da wanda ake zargin idan ya fara bacci sai a ɗauko layan sai a ɗora a ƙirji shi na ƙarshe ta bacci shi idan har Allah na shi ne zata to da kanshi na ku ji na bacci nan kwace ina amfani ina fara labari to kawai daga lokaci da za dan kawai na ji na ɗauki abu kaza to sai mu yi da dan sai su ji labarai ina bayyana shi da kanshi haka wajen ayan dai wa uku da amrai da lalata lafiyar da ba in mutum ya hango ana jaye ko ga yan fashi ko ga wasu azzalumai ko ga wani mutum ya cutar da shi ya don faru su ko bayan da zai sai karanta aya Allah bai kiyaye sharri kana gana mutum da tsoron misali ko da mutum ka hango wa uku da amrai da Allah inna Allah bi bil ba shi Allah bai kiyaye ka da amin da sharri Allah bai kiyaye ka da da shi Muhammadu Fatir dan shehu mamaye shi kuma dan shehu muhammad ma'ainai shi kuma ya samu tare da shehu tijjani kuma yana ta fa kullu waliyun kaifa kana bi fahari umidda bi qadar ma lahu min fadilati ta'ayyinuhu aynal ayn fa am isharati wa min tadbar al-anam mustamadd wannan shi kadan daga cikin asraru da fa'idoji zan faɗa na wannan sura amma kuma kuma ta'adir al-anam fi ta'adir al-manam littafin da ake fassara mafarki in ka duba babin fassarar mafarki na surar alƙur'ani shi kuma wanda ya ci ba'a ya biya wannan sura a bacci ya karanta ta duka ko wani sashi ko ya ga ana karantawa to ana mishi ana mishi bishara ne cewa zai samu alhairai a wannan kwanakin masu yawa kuma zai samu rayuwa mai albarka rayuwa za ta yi kyau a duniya ba zai samu matsala ba Allah zai mishi yadda yake so a lahira kuma ya shiga aljanna wanda ya farki yana karanta wannan sura sutu ne suratul kafir gafirul tawbah wa qabil tawbah ka zidawul la ilaha illahu ilayhi al-masir fanni na hudu a cikin fannoni na koyon tafsir al-qur'ani na abin da ake nufi ana so ka gane kowace sura na qur'ani a bayanin na farko daga tana da ayoyi guda nawa kalmomi guda nawa surori guda nawa bai ci fa'i kan taka ka san fasaranta ka san wannan sannan na biyu kuma ka san asararan surorin qur'ani kuma ka san asararan su ba a yau ka samu kamala ba sai ka tare da kai kenan ga askila ma ka har da sai ta amma ga wani matsala ya goye kuma ka kasa gane da za ka yi ke maganin matsala lokacin zango kashi na biyu sanin asrarin turo ƙuranin da littafin nan sunta na adal bidaya ita ba da ba bayanin wani tarihi ko kinsa ko wani hunci ko wani irani ko asrarin ne kawai da ba ɗaya na ƙuranin kawai da bu ake yi ana haska muku ne ta zai so ya nema a iya neman ta ga ta na kasuwa arha amma idan ba ga maka ba da baka sani ba balle ka nema wannan haka ba karamin ilimi bane haka wani aminci kaɗan kai kuma ka same su amfana da shi kuma har lahira ka ji fanni na biyar kuma da tafsirin fasa'il qur'an tafsirin sanin falalan kowace sura na alqur'ani idan an karanta ta ita wannan sura in ka karanta ta Allah azza jalla zai sa baka ladan ibadun malakun da suke kewaye da al'arshi wanda yawan su ba wanda sani shi Allah azza jalla wa ma ya'lamu junuda bika illa huwa to cikin da cikin da wannan karshe su zuwa nan da kaje wannan sura Allah zai baka ladan ibadun su gaba daya idan ta kafa daya Allah zai ladan ibadun su baki daya sai ka da tafsiri na shiga sai ka ne da fara ake ce ma safwatul tafasir safwatul tafasir ga ta nan ko safwatul tafasir ita kuma a cikin ta za ka san lukoji na kowace sura na alƙur'ani misali a wannan suran akwai lukoji guda nawa sannan akwai ilimin dabi'i akwai ilimin dabi'i da ilimin bayan guda nawa ilimin dabi'i ilimin bayan ilimin balaga a ciki za ka same ta tafsir Qur'ani a kanna ko da kamar tafsiri hawa hawa goma sha hudu ne ko sha biyar na kanna dan ka samu kamala ba kullum sanin fasara ba misali a wannan sura in ka zuba tafsir da jama'a kamar tafsir sai ga maka akwai lukunci masu ɗanbin yawa lukka farko gafir suka shi lukka da shi ɗin nan gafir sandi gafir nan lukka da sai zuɗawar suna lukka da sai jirgin shutu shi ma lukka da sai haƙaƙ shi ma lukka da sai maƙat shi ma lukka da arruhu shi ma lukka da attalat shi ma lukka da barihun lukka da abdak lukka da waƙi shi ma lukka da daga lokacin ka zo fasarawa tunda lugoji ne to ya za ka yi da su kamar in hayo shi ma lugga ne dalal lugga ne uddat lugga ne zahirina lugga ne da'abin lugga ne tana shi ma lugga ne asin lugga ne sahan lugga ne tafaf lugga ne jaraf da na jarama shi ma lugga ne haɗa shi ma lugga ne yanzu da suke haifu idan kawo tafsiri sai ga wurin kyau ya ke nufi wannan lokacin girgi kamar yadda ha juna shi ma lugga ne haga nata shi ma lugga ne ashad lugga ne tufakun lugga ne karara lugga ne asalin shi ma lugga ne idan ka sauna lugogin ka tsara sai da luggan a galan na wannan sura da hamim da yuzjarun da tamarahun da maswa da halat sun su ne manyan lugogi a cikin wannan sura in ka san lugogin sai ka san kuma ilimin balaga na wannan sura a cikin balaga da ilmul badi'i da ilmul bayan a wannan tafsiri suna safar tafasir akwai addifat yana addifat wato kishi a kawo a kuma kawo kishin shi azzambu wa sautu azzambu wa sautu gaman amartana isnatayn wa haytana isnatayn kaman sabiqan wa kadiban guduwan wa ashiyan yafi wa yamitu a amma wani fasir sai hukunci na biyu a cikin balaga zalikum abin da an fi samun muƙabala muƙabala muƙabala na da jiya zalikum bi an hudu za su iya lahuwa da mu kafartun wani shi rufe tuninu da aka kuka kafartun aka kuma tuninu muƙabala ke shi ma faransi janna sannan sai na uku marjan da murtan na da jiya wani na zalafi da zama iriskan sai na hudu istara na ibiya ita wa ma na ma wani fasir sai almarjan al'an والنهار مبصرا في الكناية يلقروها من أمره في في يوم المبالغة كذاب جبار سميع بصير عليم يقول شجر النوم إسامة فإسامة تقع لأن تقول جناس ناقص أقول تمرهون أقول تمرهون da saurakun da suwarakun sai ta ce bi anna wallah inna sa'ata la'atiyatu نغني التاجد بإن واللام إن الساعة لآتية هنا قوما صيغة الحسن لا يجزى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا رجاء جناس اشتقائي أرسلنا رسلا جناس اشتقائي هذا أجي مثلا أدوبة بياني با أنا بلا مغن في دفاق السلبي أنا يجزى منهم ما قسمنا عليك أو منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك إلى شهود توافق فواصل أن يكون القوات مشي تجأ الرسيل هو توافق الفواصل إن الله يجفتي أشين سرورا ينا كمنت حرفي لكرشان آيام da wasu harufa na ƙarshen ayoyi suna kama da juna to wannan kaɗan kenan daga cikin bayanan da za ka samu a cikin tafsirin da kaima safar tafasir na ta nan mai nima shi kenan zai nima wata nan an za mu dace to daga nan in ji tafsiri cikin sauƙi ta abin da ya samu mu fara da tafsirin jalalai tafsir jalalai shi kuma in ka duba ka shi ka san fasaran harfan za a ƙara amfana da za a ƙara amfana da logogi na larabawan duniya gaba ɗaya logogi na ƙasashen larabawa da duniya gaba ɗaya wanda ke cewa kazimina a ga lugane na banu abda shiru'ata ba lugane na larabawan makka ba jirgi sannan idan kana so ka tsara gane lugogin turan ina na gasa wa ma kana lahi min waƙin shi wannan waƙi ɗin mutane na larabawan banu hasani ba na ƙurashawa ba ne waƙi wato mani'in mani'in wani ga wa haƙa bi an sa'adar azab haɗin nan yani shi yani wajaba da luggan ƙurashawa da luggan larabawan a san yaman wa haƙa wajaba kenan jirgi da wannan za ka samu wannan bayanai shi a cikin tafsirin bayanai da ke kasa samu asbabar da dole jirgi sannan ka kuma samu tafsiri cikakke musamman abin da ya shafi tafsirin wannan suran na hilmin da kuma hemaye na gaba domin hemin hemin guda bakwai ne annabi muhammadu da sallama ya ce wanda yake so ya yi kiyo a fadaman aljanna ya karanta hemayen nan guda bakwai gaba daya duk wanda ya karanta hemayen nan guda bakwai Allah zai kiyaye shi shiga cikin mutace guda bakwai jahannama fakara jahima hudama hawiya da sauransu guda bakwai ne Allah zai kiyaye ta inda ta biya hemayen nan guda bakwai an al'adar da al'adar da cewa na jigun fuskuntun rohun فالذكر بسبع أدوان بمنزلة التوراة والهوامير بمنزلة الإنجيل والمفصل بمنزلة الزبور النبي صلى الله عليه وسلم دا سنن وسوروني دوكا يقول أبو an ba ni su ne a matsayin littafin a taura na annabi Musa alaihi salatu wasalam an kun ba ni kuma surori kemaye hannu hannu guda bakwai a matsayin injila na annabi Isa alisalam an kuma bani da jeru turori daga inji goma na zuwa nasi su kuma matsayin gabura na nabi dawo alisalatu wassalam sai hami tafsiri wani shara shi allahu a alamu bi muradin zalika allah shi ya san fasara wannan harfa guda biyu na hamiyan amma manyan sahabbai irin su na Abdullah bin Abbas da anhu suna fasara abin da shi sahabi ne dan sahabi kuma ya zauna ne a gaban Muhammadu Rasulullah kuma shi da annabi shi da ya ce Allahumma faqihu fi wa allimhu tawil al-Qur'an Allah ka sanar da shi ka fahimtar da shi ka sanar da shi irin addini kuma ka sanar da shi fasaran al-Qur'an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana fasarawa yake hamim bai shiga ce fasaran mafi korewa gaba daya kamar shi ne na ƙarshe shi ne kuma na farko wanda bai sani ba zai ce Allah alaihi wa sallam bi zalika wanda na sani korewa kalmar da ke nan gaba daya saboda Allah na cewa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lan nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada wannan kalmar da tsani daga fatiha zuwa nasi da akwai za a samu halittun sammai da kasai su dinga rubutu a samu tekunan duniya gaba daya a mai da su tawada itatuwan duniya gaba daya a gyara su a tuƙe su zama alƙalima mutane da aljinu da mala'iku da buhanai su dinga rubuta fasarorin ayan qur'ani da kalmominta su sai tawadan ya ƙare ruwan ya ƙare itatuwan sun kare sun ƙare mutane kuma sun ƙare su ji kyama ta zo ba gama rubutun bayanan kalmomin alkurani ba a shi kowane kalma yana da wannan sirrin ana ce ba wannan hannun allahu alamuran zalika haka shi ma zalika yake da wannan haka alkitab haka larai ba haka fiye da zancen allah ne zai fasaran hannun na biyu ismin da surat sunan sura ne sunan sura ne kamar a cikin zuwa gafir zuwa mummuni haka na kuma surat hannun sunan tanzan na uku sunan alƙur'ani ne sunan alƙur'ani ne shi kansa na cikin ƙur'ani na cikin ƙur'ani shi ne kuma hami shi ne kuma ɗaha shi ne kuma ɗafin shi ne alimalami shi ne kafin ya an kaf shi ne yanzu an sun kaf ɗan sura duk surorin duk sunan alƙur'ani ne jirgi sannan kuma hamim ismail al'azam ne yanzu suna da lafiya ba da kalamai ya ce haɗin nan harshen suna Allah hayyu ne shi ne suna Allah ni a ranar sunan ƙayyonu hayyun ƙayyonu hayyun ƙayyonu ma'anar shi da ce hamil ana ce misali na rantse da alƙur'ani na rantse da wannan sura da su gafi kuma na rantse da suna na hayyu na suna ƙayyonu hayyun ƙayyonu kuma haɗin nan kuma Allah hannanu maɗin nan mannanu na rantsa sun tafi mutum suna na hannanu mannanu da wani rantsoyin kafin yanzu cewa annabi ba la yago shi ba sana to shi ke tona rantsuwan kamar da ya fi wal qur'anul hakim innaka lamin mursalin fajarna hamim tanzil kitabi min allahi azizul alim daga Allah take ba ba shi kaga ba ba shi kaga ba ha dan nan ajeri na hamim sun Allah ne halim ha hakim ha haƙu magani halimu hakimu haƙu kuma hayi nilin nan sala ne mubinu matinu muhaiminu muzillu mumitu muhuyi mani'u malikul mulki da zarafira shine mu'minu shine mutakabbiru shine maliku shine musawwiru shine mutafil shine mutafil umur shine manihul hayrati ha hata ma la zalashi ma mata ma la zalashi da wa'annan rantsuwai Allah ya zule akan cewa na littafin da Allah ne annabi ba shi ya tsaga ba mun ga mun fasarori da abu kenan na hudu hamim harfa guda biyu ne na cikin Allah rahamanu ya ka cire harafin farko ra aka cire harafin ƙarshe mu'ara rahamanu a gani ra haƙar yimin yayi nu'ara to zan ka cire ra ka cire nu'ara da za ka hamim hamim hamim hamim haka nan ma'anar da Allah ya sunan shi rahamanu kuma ya rabu da sunan shi rabbu rahimu da sauransu sannan hamim a harin ajiyar suna na muhammadu ma'anar Allah ya rabu da sunan annabi muhammadu wannan in ka tare ne dan farko ka tare can na ƙarshe zai baka hami ne dan farko da dan na ƙarshe zai baka hami muhammadu ma'anar shi Allah raɗe da martabar annabi muhammadu sallallahu alaihi fasaya na shida na hamim shine himayatu an dogalla li ummati musallama خصوصا في رمضان وما فيها من الفضل من الفضائل والكرامات والفتوحات والفيوزات والكشوفات والتجليات والترقيات والتجليات ومولد الرسول فلما الاول وغير ذلك من العبادات ولذلك قيمة موسى وعيسى وزكريا ويحيى وداود وسليمان عليه الصلاة والسلام معنى حامل حمايته الله يا رب الكيا يا وين بيجي ما أمة محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya rabu da kowa da al'umman sallama musamman da Ramadana irin daure aljan da ake yi da daure kiran da ake yi da rubuwar hama da darajoji da karamoni da fatahi da faili da kashafi da tajalli da taraki tajalli da kuma irin abubuwa da ake zuba a sararo a cikin maulidin annabi Muhammadu na shi a fi ga wata rabi hawar irin wani asarar da ke zubawa ba a zubawa a cikin al'umma ne annabi Musa yana annabi Isa yana annabi Zakariya yana annabi Yahya yana annabi Dawud yana Sulaiman annabi Sallallahu Alaihi Wasallam yana da zubawa a Ramadan da Rabiul al'ummatan baya dukkan su ba haka ba sai ma'ana na bakwai na Hamim shine kaza ma huwa ka'in kaza ma huwa ka'in shine Hamim Allah ya riga ya hukunta duk abin da zai farko gaba daya an riga an gaba da shi gaba daya an gama da shi an tabbatar tabbatar kalam wa tabbatar kadar hamil again ha ma'anar shi ha da hidar min al-habibi wannan kafi min al-habibi ha min al-habibi daga Allah ne al-habibul azam ma ila al-mahbubil azam ha min al-habibil azam daga Allah masoyin annabi wanda su kuma wasan annabi ma ilal mahabubin adam zuwa wanda aka fito mafi girma a wajen Allah gaba daya shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fasara shi na tara shi ne a kasan tuki hayati ha hayati ma madadi na rantsi da rayuwa na na rantsi da girma na ha hayatika ma musharatuka ya habibi sallallahu alaihi wasallam hayatika na rantsi da rayuwanka musharafika ha hayatika ma musharafika na rantsi da rayuwanka muna rantsi da shuhudiyarka wata mana na ya rasulullah na rantsi da girman rayuwarka kuma na rantsi da girman ganinka ganinka da nake yi to na rantsi da girman wannan ganin ha ya habibi ma ya mahabubi babbar hamin na goma shine wa qaddara Allahu في داخل الكعبة ثلاث أسطوانات أسطوانة الهنان أسطوانة المنان أسطوانة الديان الله عز وجل ليسا فالأبو في الأشجار وأقاب أمك تشكي ولا أكو تشكي سنة الفقور تشكي الهنان ها الهنان يشربي ما منان تشكي منان يشكي هنان تشكي منان تشكي ديان malamin sha daya a mahaifin da fina na kiyaye duk masu sona ba abin da zai same su malamin sha biyu hamidallahu nafsahu bi nafsihi li inzalihi alquran Allah da kanshi ya gode ma kanshi da kanshi to da shi ne suka da alqurani bayan sha uku alqasamtu bi hayati ha alqasamtu bi hayati ma kuma wa mawaddati li awliyai لا شيء أحب إلي من لقاء أحبابي ولا أب ولا أحب علي ولا أب ولا, ولا أحب على أحبابي من لقائي أحب في حياتي ومرتي أو لأوليائي نارا تجير من رايوانا kuma na rantsa girman san da nake ma waliyaina hakika ba abin da nake so kamar gana game da masoyana sun zo wajena ko masoyana ba a fi da masu da kuma sun gaba da ni. Bayan sha hudu ha imad al-tauhid Allah yana kiyaye masu kalmar tauhidi masu shiri Allah yana kiyaye su ni shara ne zuwa marzatihi minhum ma al-mazid Allah yana yarda da su ma marzat kuma ma al-mazid yana yarda da zakirai kuma yana kuma ba su dama da zakin Allah huwa nazaru ila zil karim للذين أحسنوا هنا وزيادة هاي اللي معنى شاد ها حياة الموتى ها حياة ما موت أجل حامين فكما الله تؤتي الذي الموتى الله ذاتي شيء شيء ده الكرة يوا ما يحل سمتوا ها هذا اللي حامين إشارة إلى أفعال السنة بيان حامين مساجر حياة ها ها ميم ها حياة ميم موت ya da na shi ya da jama'a shi da harsu rayuwa kuma ya da mutuwa wanda mutuwa ta gagari ta harsu gaba daya da girman mutum da martaban shi da mukami ko ya yake ya dandana ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama sai bayanin hamim na sha shida hamim isharatun ila asma'il husna إشارة من الجوع أسماء الحسنى بين الهاء والميم من يساب الخط تسعة وتسعون يا سبحان الله العلم عند الله عند ها ميم ميم ميم ميم أربعين يا قوما من أربعين ميم لو جنان لو جنان ها تقول ألف ها ها ميم ها ميم أسماله بنات يعني المجلة يا رب إذا ذات شيء ما يقول سنة ناجي بدا دايبا يا أسماء له سنة أما قال لي حتى حتى أسماء العظام شيني هاء هاء الحمد لله ليه جماعي الحمد لله ميم ميم أربعين يا قوم ميم أربعين أربعين بيلا قوم saba'in to ha takwas alif daya jirin tara a gaba hamza daya ɗari hadda sun lazo da Allah ya rade da sunanan nashi guda ɗari ko a daya hadda sun lazo wanda aka ɓoye shi ba wani sani sai shi a kan ƙuranin nan shi ya fakar da shi ba annabi ya tsago shi ba sai bayan na sha bakwai hamin su ba sha ne zuwa tauhidul sifati na gani ha su ne hayatu ko قدرة إرادة علم حياة سمع بصر كلام توحيد الصفات جنا الألوهية ربوبية وذكاء وذكاء هي الفعيل لكن أنا أريد أن أقول لك بعدها توحيد الصفات tauhid al-af'al tauhid al-zat gaba ɗayan su Mhm. sai ga sha takwas a cikin bayanin hannun inda sai kuma hamim ayin sin qaf kamar da farko shure yake hamim ayin sin qaf to hamim nan ka arfa guda biyar kenan hamim ayin sin qaf harfa biyar ma'anar shi haɗin nan a ƙasa ma bi haɗin hulfihi li Muhammad na rantsa da san da nake ma annai Muhammad wa min mahabubihi Muhammad sallama na rantsa da soyayyar da nake ma masoyina annabi sallama wa ayyu ishihi na rantsa da ishu dan dan san da nake ma annabi wa ayyu ishihi li Muhammad sallama wa sin shati li Muhammad sallama sai kuma na rantsa da shugabancin da na ba annabi sallama wa akhbar bihi muhammad sallama kuma na rantse da kusanta na da nema annabi muhammad ne ha mim ayin sin qaf ha eh mir mahbub ayin isku sai ziyada qaf urbu ajin fasara na shakara in ka ce ha mim ayin sin qaf Allah ya rantsa da aikin hajji wanda ake a garin da aka ji annabi Muhammad shi da kafan Makka ha shi da Allah da Hajar al-Aswad ha Hajar al-Aswad ha Hajar al-Aswad mim maqam Ibrahim mim maqam Ibrahim Allah ya rantsa da wafi da wafi suna fara ta ha Hajar al-Aswad in sun kammala kuma ma sun je mukama ibrahim fi na suna rakabi daga nan ayin da ji ainihin zamzam a sha ruwan zamzam rijiyar zamzam a sha sun sai ji ai sa'ayi sun sa'ayi sun sa'ayi sa'ayi safa da marwa safa da marwa kaf kasar iziya an gama da هاميم عين سنقاب ها هذا الأبواب ميم مقام إبراهيم عين عين زمزم سين سعين قاب قصر زيزيا هذا فاتاري جن رجيرجي عمرة فاتاري رجيرجي تكاجي don da haka ya rabata da wani girma ko wanda sa ya dawa ya dawa fi ita masadar asuwarki yana fila wajen makama ibrahim ya sha ruwan zanzan ya sa a yi ya ce sai a ji jana kuma yi jirgi ga fasara na biyu kuma ha mim ayin sai muka ha Allah ya zata shi shi da kira alhazai suka zo suka shiga ha harama idara ne suka shiga haram ha haram ne suka suka farin ban fata a kyanar nan ko gandi da mayafi harami ha harami daga nan kuma ma suka fi garin mina mina suka kwana ma mina ma mina ayin suka je suka suka tsayuwa arfat ayin arfat ayin arfat sin kuma suka suka mutu saru ila muntalifa saru ila muntalifa muntalifa kaf muke kankun jamara suka jibi shaɗan kankun jamara wancan umara wannan hajji ba gaba ɗaya hajji da umara min ayin tilkar fasara na ishirin dama ishirin da biyu ne a takaice za mu na ishirin yana ha min ishara ne zuwa ha ha'ul hikimati min mimul mulki mimul ilimi kuma mimul ma'ani in Allah ya da ha hikiman da yake da shi tari ilimin shi ne da mulkin shi da mulkin zatin shi kuma neman ma'al ya tsaye tare da duki tarin dukiyar shi ya rage da tarin dukiyar shi amin da hannun isma da biyu na muhammadu salama hannun suna da sallar kuma kuma yake ɗahe suna annabi ne yasin suna shi hannun hannun suna sunan shi ne sai sai min ashirin da biyu sai min ayatul qaf ishara ne zuwa sun Allah haɗin nan na haimin shine halim ma malikun sai salamun ayin alimu qaf qafaru kuma ha again hayyu ha haqqu ha halimu mim maliku mubinu matinu muhaiminu mu'idu mubdi'u mu'idu muhyi mumitu mani'u mu'izzu muzillu muhaliku muqtadiru malikul mulki zidal gran ayin alimu allamu allamu guyu alimu guyu zaki sai salamu fattaru qaf qaharu qabidu qadiru qadiru qahiru qawiyu qabil tawbi ilqab ziddawl la ilaha illa hu ilayhi al-masir التكبير التكبير التكبير آمين الله لم يرد من ذلك تنزيل الكتاب وأن للتافي أن توكلت إكني تعتوكني من الله دجا الله العزيز مطوعي يعني كده كافرين العليم مثلي مثلا مثلي غافر الذنب shine mai gafarta zunubai tun lokacin ubangiji bai halicci zunubin ba ya halitti mai zunubin ba Allah yake shi shi ne gafirin zambi tun ba zunubin ba wanda zai zunubin yake gafirin zambi ne gafirin zunubai wa qabilat tawbi kuma Allah shi ne mai karban tuba tun ba tuba ba mai tuba take halitti tuba da wanda zai laifin ya tuba tun a lokacin Allah ce shi mai karban tuba ne qabilat tawbi shi ne ƙaf wannan shi mutsanin hukuma ne ga kafirai ƙafir taubi gafir zambi Allah azza zalla shi ne mai yin gafara wato wanda fara da da nan farko ne fasar da gausu ham yayi a tafsirin shi shi ya da tafsir yace shi ne mai gafaran zanubai tun ba zanubin ba kuma wanda ya zanubin kuma shi ne bai karɓar tuba tun ba tuba ba kuma wanda zai nufi ma iya tuba ba wannan kuma nan kuma ruhul bayan gafarin sandi Allah shi ne mai gafara na zunubai ga waɗanda suke zunubansu ya rinjayi ibadunsu misali a duniya akwai kane kamar kashi uku akwai akwai kafin tsantsa ba ruwan zunubi gaba ɗaya sannan ba kuma mummunan tsantsa wanda kuma ibadunsu ya rinjayi yawan zunubansu har ma in aka ce wa da wani lafi wa da ɗan zai yi gaba to da ganin kan tafi'in shi da kyawun halayen shi da yawan ibadin shi ya saba da wani hama a ce wani lafi mara ɗan wa da ya an yi shi ne hujan kuwa an yi shi ne kuwa a zuwa da albin jikare haka ke nan kyawun halayen shi sun jayi zanuban shi sun sun sun sun jayi wani halayen shi akwai wasu kuma shi kuma mutan shi ma ciki shi kuma shi kuma munanan halayen shi shi kuma yarin da yi kyawun halaye har yanzu da bayan shi ne goyon kuɗi kuwa shi ne kuwa to wanda ke suna da munanan halaye har yanayin yawan halayen nasu na banza yarin da yi ibadin to Allah ya gashi ke gafin zarbi lahu Allah shi ne gafin zunubai ne ga mutanen da suka zamanto zunubansu da munanan halayensu yarin jayi halayen nasu masu kyau da zarar sun tuba suka suka jawo suka jawo aiki gaba ɗaya sallar sunan sallah ya gyara musu ya musu gafara musu kuma ya karɓe su wa qabila tawbi Allah ko shine mai karɓan tuba ga waɗanda ake ganin cewa ba su iya laifi ba su da kyawun halayen su da zarar sun laifin suka tuba masu Allah ya karɓa su ga ɗaukun kafirai wanda ba ma sa tuban balle a musu gafara shi ne tsabi Allah shi ya ɗan ƙuba ne a gare su shi ne ya ɗan ƙuba ne a gare su amma da kafiran da muminan masu yawan ibada da musulman masu yawan sako duka su da tsawon Allah shi ne ke wadata su ya ba su arziki a duniya ya ciyar da su ya ba su lafiya suna da lahira kuma sai muminai da tsawon shi ne mai yawan dukiya ma'abucin wadata mara iyaka la ilaha illahu ba wani ubangiji almuhammadin ya tashi sai shi in ba shi ba ne ya wannan su da auku ya gafarta amawa ya ɗauko ba asawa kuma yi azaba ga kafirai kuma ya ce da su gaba ɗaya a duniya rahman kuma yi kuma babu rahama a lahira ar-rahim ga mu'minai la ilaha illahu ilaihi al-masir makoma kowa ya tabbata gare shi ne ma yujadilu fi ayati llahi ba wanda yake yin jayayya cikin sha'anin ayoyin Allah azza wa jalla in an ce maka sammai bakwai Allah ya yi su ba ne cewa ƙarya ne in ba kafiri ba in an ce maka sammai bakwai Allah ya yi su ba ne cewa ƙarya ne in ba kafiri ba rana da wata da taurari da hujubai da falakai da aljannatai da al'azabuzai in an ce Allah ne ya yi su to ba da ƙaretawa in ba kafiri ba na iska haka ƙarfai da tekuna da koguna da halittu na mutane da aljanu da wahanai da halittun ruwa da halittun daji ba mai ƙaretawa in an ce Allah ne ya yi mu face zai dai mutum kafiri ne ma yi jari su ayatul lahi ba mai jayayya cikin ƙarfi shan ayoyin Allah illa allazina kafaru sai da sai da suka kafa jin Allah wayannan kafiran ya kai mai sauraro na ya kai mai gani na to fala ya garurka ta kallubun filbilan kaiwa da kuma wanda kafirai ke yi daga wannan gari a je wancan gari daga wancan jaha a je wancan jaha daga wannan kasa a je wannan kasa sai ma kana mu'amala da airport ka je manyan airport kamar a nan Najeriya mun ka iya fitin Kano ko iya fitin Lagos ko ka je manyan airport a kasan waje ka ga yadda kafirai suke yawan zuwa ya gan titi na fita ƙasashen waje yadda kafirai da fita ba su wata ƙasar ba su wata ƙasar to ƙurewa ma dai jiragen ma su ke ƙerawa jigen da suke su ba su a london ba su a germany su ne china rasha su ne iraki india duk wani ƙasashe da turawa ne na larabawa ne na afirka ne duk ba su ba to wannan kaiwar kuma da suke yi suna hawa manyan jirage suna hawa manyan motoci suna suna shiga manya-manyan gidaje suna buga manya-manyan kuɗaɗe wannan kaiwa da kuma wannan su kai ya rude ka kai ya dame ka ya kai musulmi kai dame ka sun za su dawo jina nan suna aljanna ne an ba aljanna su huta su huta ku gumu mana yau hutawarku ko kuɗinku hutawarku yana lahira kafirai maganin da zai Allah ta kazzaba qablahum qaum nuh kuma annabi nuh kuma sun qablahum kamun zuwan kamun zuwan kafiran makka ɗan tsirarin nan qaum nuh kuma annabi nuh kazzaba nuh sun karanta annabi nuh wal ahzab haka nan manya manyan kafirai min ba'dihim wanda kai bayan zuwa annabi nuh su ma sun karanta annabawansu har ma Muhammad kullu ummatin ko wata umma sun yi himma bi rasulihi akan wai su kashe manzannin nasu eh Fir'auna ya so ya goyi kashe annabi Musa Namarudu ya goyi kashe annabi Ibrahim Adawa sun zo kashe annabi Hud Samudawa sun zo kashe annabi Salih har da annabi Isa sun zo kashe shi jama'a ne ko sun zo kashe shi Muhammad kullu ummatin bi rasulih duka kafiran nan sun yi himman kama manzannin nan liyahu sun himman manzannin nan liyahu sun su kama shi su kashe shi wata ta lutu da fadin sun yi jayayya da hujjojin tsariya hujjojin banza da yi hujjojin haka wai sun su rikitar da hanyar gaskiya don su da hanyar gaskiya su kawo da ɗan cusa da gaskiya da gaskiya da a kada gana su ai abin da ba sun tsaro zuwa da wani sun zuwa da gina masu san gaskiya ba su masu da wani eh Allah ke daga baya kafar nan ta a hafi ta hafi sai na kafa su ce ta hafi sai na kafa su daga ce fa kai ba kana ita ya ga umma na mun da kasance ka ji labarin adawa da samudawa ya jama'a annabi mu ina fir'auna ina hamana ina qaruna ina namaru كيف كان عقاب ثم وكذلك حتى كلمة ربك يجد عكا فكان كان وبنجك توا جبا توا جبا أنا اللي أقول كان كافرا من أجل زمني كافرا من زمني إنهم أصحاب النار ثم يموتني سوى قبل ما أفكاو ثاني قبل وبرجري dan ba ku sarari daga wani ƙasa kuma koma kuma farin samaniya a farko labari abin da ake nufi in zan kafaran nan yan kwaranni sun ki bauta ma Allah ba sama sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi halittun samai na mala'ikun suna cin son sai ma Allah tafi suna ta yi kuma bayan cewa musamman jagororinsu mala'ikun su ɗauki da al'arshi ka san rabu arshi duk mulakun duniya gaba ɗaya duk kullum da safe duk mala'ika da zage da mala'ikun arshi duk wani mala'ika ya rage da balakun al'arshi da safe na kuma da yamma sai su sun gaishe su gaisuwa su ji zuwa su ce domin jidu annan zina ya hami nunan arsha mala'ikun da suke ɗauki da al'arshi wa ma haulahu da mala'ikun da suke jefan al'arshin wannan mala'ikun masu girma masu alfarma to yusabbihuna kullum suna ta yin tasbihi subhanallah subhanallah bihamdihi kuma gona ma wani jinsu maka subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم to suna tasbihi su na kuma arshi wa yu'minuna bihi suna tasbihi na farko aka ce ran da Allah azza wa jalla wato zai hukun aka aka arshi ran da Allah azza wa jalla ya halitta arshi arshi dubun halitta ne zan bani shi insha Allah zan bani shi insha Allah al-arshi al-arshi da kuke labarin shi duk da kamar guda bakwai ne saman babban shi ne arshin azim kuma ke ji a wani jan suna kila da zaɓi da cikin lakar ja kuma rasulun na nan fusukum azizun alaihi ma alittum hadithun alaikum bil mu'minin da wasu da wasu da Allah da duka tsohuwar wasu azim wa huwa rabbul arshin azim to shi ne da can babban da sai sama da bakwai amma akwai arshin karim a sama da shida akwai arshin majid a sama da biyar dal arshin majid ko kuma arshin rahamaniya الرحمن على السواء وكما عرش استواء ثم استوى على العرش هنا في عرش التكبير يدبر الامر هنا في عرش النزول ينزل ربنا في كل ليله نجي ان نزلنا saboda abu ya fi silai daya a sama fuka daya akwai a sama ta biyu akwai a sama ta uku akwai a sama ta hudu akwai a sama ta biyar a sama ta shida to babban shi ne sama ta bakwai shi ne wanda na asibar a kai shi na nufiyarci shi ne wanda cikin da wannan zamu ga abin Allah za ta jirgi jirgi mala'ikun da suke ɗauki da al'arshi a wannan duniyar an ce su su hudu ne su hudu ne amma a nan lahira za su yi su takwas na waya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ne yawma idhin amma a yi su hudu ne da farko Allah ya halicci mala'iku yawan mala'ikun sun kai yawan adadin kura na duniya gaba daya da adadin taurarin duniya gaba daya da adadin dugo-dugo ruwan saman da za a yi daga farkon duniya za ta shi kiyama yawan mala'ikun ya ga ce su da arshi dukkan su sun kasa dauka zo da girman shi sun wace wannan duniyar namu duk faɗinta to ƙasa ta biyu ta min kamani ɗari biyar ita ko ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ta min kafin ninki ɗari biyar ƙasa ta uku ta min kamun gaba ɗaya ninki ɗari biyar lissafin ina da wannan ganewa ta maka filla filla nan ƙasa ta ɗaya mummunan duniyar mu ƙasa ta ɗaya ta min kamun ɗari biyar so ɗari biyar to ita ko ƙasa ta biyu ta ninka ƙasa ta ɗaya ta ɗari biyar mun kusa da kamar kenan ɗari biyar ko ɗari biyar ɗari biyar ko ɗari biyar ɗari biyar ko ɗari biyar ta haka da haka ɗari biyar ko goma suka da dubu biyar ba dubu goma so ɗari da dubu hamsin to dubu hamsin so biyar dubu ɗari biyu da dubu hamsin dubu ɗari da dubu hamsin shi ne ƙasa ta ɗaya ta nan kan wannan duniya eh ita kuma ƙasa ta uku ta ninka ta biyu ta wanke ɗari biyar domin kuma namu sau nau'i yanzu ninka haka ta hudu ta ninka ta uku ɗari biyar haka ta biyar ta ninka ta uku ta ta ninka hudu da duka musu ɗari biyar haka ta biyar ta ninka ta hudu zuwa kan mutum da ɗari biyar haka ta shida to ta bakwai ta ninka mu daga nan har yi zuwa a sai ɗin to ta ninka mu gaba ɗaya ma haɗa musu ɗari biyar to da mu ɗin da ƙarfai bakwai duka in aka jefa ma cikin daya ita kuma sai ta ninka wajen faɗi aka ce kamar da su gobe ne a jefa a cikin wawan daji mai nisan gabar dubu saba'in. da munan duniya da ƙarfai bakwai to dukkan su kama da gobe a jefa a cikin wawan daji mai zurfi mai faɗin da ko sai na misali ko kwana ko sai na faɗin tafiyan shekara dubu saba'in. to da mu ɗin da ƙasai bakwai da sama ta ɗaya su ma a jefa cikin sama ta biyu haka nan zamo da ƙasai bakwai duka da samai biyu a jefa cikin ta uku haka nan zamo da mu duka da samai wani jefa cikin ta uku haka nan zamo da ƙasai duka da samai hudu a jefa cikin ta biyar haka za su zamo da ƙasai bakwai da samai biyar a jefa cikin shida haka za su zamo to da ƙasai bakwai ɗin da samai shida a jefa cikin sama ta bakwai su ma haka za su zamo. To sannan da munan duniyar da ƙarshen bakwai da sammai bakwai a jefa cikin alkurfi shi wani yi kalhatan ne za a iya fi sahara. Yau zaman gobe da ta cikin wannan wawan daji. Sahara. Da nuna duniya da ƙarshen bakwai da sammai bakwai da alkurfi a jefa cikin al'arshi. Shi wani lokaci kama ɗauki gobe ne a jefa a wawan daji mai zurfi mai faɗin tafiyar shekarar dubu saba'in. تقبل تيمم تقلت عليه نرجع الله أكبر to mala'ikun aka halice su adadin yawan numfashi adadin yawan ƙura adadin yawan rairayi adadin yawan halittu adadin yawan yashi adadin yawan tsogoɗi ruwan da za a yi daga farkon duniya wasu yama aka ce shirga al'arshi suka fi kasa suka fi kasa da Allah aka zala ya da shofar abu guda hudu sannan sai ce muku ku ce subhanallahi daga subhanallahi Allah ya ɗauke musu nauyin al'arshi da shi ta kaf kamar kaɓe ku Allah ta kanta shi Allah ba ku fi nuna alhamdulillah ba'ada alhamdulillah ala hilmihi ba'ada ilmihi alhamdulillah ala ilmihi ba da ilmihi godiya ya tabbata ga Allah akan haƙurin da yake da bayan shi ubangiji kuma shi yafi yadda zai yi da su haka ne suke wani tafiyin a cikin hudun nan su biyu suke fada wani tafiyin alhamdulillahi ala ilmihi ba da ilmihi su kuma biyu su alhamdulillahi ala kudrati ala alhamdulillahi ala abuhi ba da kudarati alhamdulillahi ala abuhi ba da kudarati bisa alhamdulillahi ala hilmihi ba da ilmihi bisa alhamdulillahi ala abuhi ba da kudarati dukan godiya ya tabbata da Allah saboda irin yafe wanda Allah yake ma bayi shi masu laifi kuma baya yana da ikon da ya gwanta to lagun nan guda hudu da Allah da cin su suke wannan tambayi ta ce subhanallahi layi Allah ya fa ya ba su daman daukan ajin nan kamar kai ka dauki fallan jarida da hannunka to malaiku guda hudu ne su suke addu'a daya yana da san mutane san mutane dukkan mutane komai da komai to shi ke addu'a Allah ka azurta bayan kan mutane masu ma biyayya da masu saba maka Allah ka rubuta su Allah ka ciyar da su Allah ka shayar da su Allah ka ba su muhalli shi ke mu mutane addu'a na duniya gaba daya saboda addu'a shi ne Allah ke tausaya miki ba ki ce da muke shayar da shi daya malaka na biyu kuma sufan shi sufan sani sa wannan shi kuma shi ne ke addu'a Allah ya arka dabbobi da abinci gaba daya tabbata ta kuma duniya sai a ga an shi ne a cikin da su bai shi kuma halitta su ma su malaka daya an su kuma kuma kuma irin zaki shi ma shi addu'a sanadiyar shi da Allah yake ciyar da dabbobin dazuka gaba daya da na tekuna malaka ɗaya kuma an harshe shi da zuba tsuntsaye tsuntsu ne kuma tsuntsu ne shi shi ma shi addu'a Allah ya ciyar da tsuntsaye ko a yi ma fice ko da shi da da ranar safe da yamma Subhanallah.
sanji addu'a shi da kuma Allah ya ciyar da dukkan tsuntsaye da duniya gaba daya Subhanallah.
Ahem, jirgi Lallai kenan.
to an ce su mala'ikun su su hudun nan tsawon su kafafuwan ya kece kasan kasai bakwai ya wuce kasai bakwai kan su kuma su ce daga da al'arshi Subhanallah.
zan gani Lallai.
an ce tsakanin kumban su wato tsawon su tsakanin diddiga zuwa gwiwa tsawon kafan su tsaka- tsakanin diddige na kafa zuwa gwiwa ya kai tsakanin sau ɗaya zuwa sama da biyu Subhanallah.
Eh.
Subhanallah.
annabi annabi muhammad sallama Allahu akbar.
yake kuma tsakanin kunnen malaka daya na arshi tsakanin kunnen shi da kafaɗan shi akwai tsawon tafiyar shi kana ɗari bakwai Subhanallah.
tsakanin kunni da kafaɗa tsakanin kunni da kafaɗa akwai tsawon tafiyar shi kana ɗari bakwai Ya Allah da zalla da yi mutum halitta mai tsawo haka tsakanin tsakanin fa da bije da gwiwa ya kai tsakanin daga nan zuwa kuma daya shi ne baka shi tafiya ta dari biyar kenan tafiya ta dari biyar kuma kai tsakanin tafiya zuwa sama ta biyu shi ma tafiya ta dari biyar amma tsakanin kulli da kafaɗa tafiya ta dari bakwai na gaba za mu fi subhanallahi su faɗa cikin jiran na ta tafi subhanallah subhanallah subhanallah Allah ko annabi Adam alaihi salatu wasalam annabi Adam da ya ta shawa yace alhamdulillah to ban ji ya gaishe shi ya rahima ka rabbuka da su ji wannan kalma mai daɗi sai suka hada da kalmar su suna subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah haka nan Allah azza jalla da ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu wasalam annabi nuhu aka ci gama sai ta la ilaha illallah su bar bauta ma gumaka sai suka zai malagunan na arshi su ta wannan kalmar ta tana da daɗi tana da kyau shugaban kalmomi ke nan ma ma haɗa da namu sai na sa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah da Allah ga zalla ya aika wani Ibrahim alaihi salam aka jefa kalmar masa a cikin wutan nan marudu wutan shi ma da Allah ya ce Allahu akbar da kuma a kawo ragon annabi Ibrahim da za a yi ka annabi Ismail wa fadainahu bil azim shi ma annabi Ibrahim sai Allahu akbar malaikun da suke da al'arshi ya suke ya kamata ma da wannan kalma ya suna ta subhanallahi kalman su walhamdulillahi na adam wala ilallahu na nuhu wallahu akbar na Ibrahim shi ma annabi mu da ya je Isra'il Iraji ya ga abin da ya gani ayyuka za ta Allah da ya dawo ina ba da wace la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Subhanallah. Subhanallah. Yau lallai.
malaiku su fara da shi su suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim at-takbir at-takbir at-takbir kusa a cikin kumfaci a fitala da watan nan da wani da ya ke yin salamin da ke ma salatu tabbi salatu tabbi da wannan jami'a abu masu bashi a ƙarshe kamar yadda zuwa cikin tafsirin da ke ma ruhul bayan tafsirin ruhul bayan sufuli na takwas littafin su isma'il haƙiyu alfaru tsauni rabbal anhum yace shi wannan al'arsh din da kuke gani halin da mai girma ba mai daraja al'arsh din nan an halice shi shi ga al'arsh din shi yana da kawuna kawuna guda miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da dinari da halice shi da dinari له ألف ألف رأس وستة ألف رأس في كل رأس ألف ألف وستة ألف لسان يسبح ب- بألف ألف لكتة al'arshi yana da kawuna kawuna guda miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane kai a cikin shi akwai huskoki huskoki guda miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane huska a cikin shi akwai bakuna guda miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane baki ɗaya a ciki akwai harsuna harsuna guda miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kuma a kowane awa ɗaya a harshe ɗaya yana yin tasbihi da irin nukokin yaren duniya gaba ɗaya da kowane yare harshe ɗaya awa ɗaya sai ya yi tasbihi miliyan ɗaya da dubu ɗari shida misali mutu subhanallah da larabci zai kuma yi tasbihi da hausa zai kuma yi tasbihi da turanci ya tasbihi da turanci ya tasbihi da fulatanci ya tasbihi da barbaranci ya tasbihi da yaren duniya gaba ɗaya a kowane awa daya da kowane yare zai tasbihi miliyan ɗaya da dubu ɗari shida al'arshi yana da kawuna kawuna miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane kai akwai huskoki guda miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane huska a ciki akwai bakuna guda miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane baki akwai harsuna guda miliyan ɗaya da dubu ɗari shida sannan kowane harshe yana zikiri yana tasbihi a kowane awa daya da littan yaren mutanen duniya gaba daya yare ku kai guda dubu ɗari da duba su ne dubu hudu arzikin yarukan duniya arzikin annabawa kenan to kuma harshe yana tasbihi arzikin yaren duniya su miliyan ɗaya da dubu ɗari shida dan ɗari shona al'arshin Allah ya halitta shi a kullum ana musu ana canza mushi launi cikin al'arshin ana tajalli yana canza launi canza launi to dubu saba'in a kowane rana launi na haske na martaba launi na biyu ya fi na farko kyau na uku ya fi na biyu kyau na hudu ya fi na uku kyau haka kullum launi dubu saba'in ya canza kala yana canza kala yana canza kala to dubu saba'in to shi wannan al'arshin Allah azza jalla ya sa shi jabai tsakanin shi da mala'ikun ba fara da su da kallon shi ba kuma shi ba ba su kallon shi an sa hijabai hijabai guda saba'in na wuta saba'in na hijaban min nari akwai wato ma- kamar misali ka ce akwai kasashe kasashe guda saba'in gaba ɗaya kasashen na wuta ne daga ƙarshe kasashe na wuta gaban kuma kasashen wutan akwai kuma hijabai hijabai guda saba'in na ruwa kuma su misali kamar ka ce kasashe na tekuna tekuna na ruwa guda saba'in sannan da farko kuna guda kasashe guda saba'in na ruwa akwai kuma tafsirin zarfin intelligence akwai kuma kasashe na kankara guda saba'in kasashen wuta saba'in kasashen ruwa saba'in sannan kasashen kankara guda saba'in sannan kuma su yi zaban min tulun abu yanzu akwai kuma duniyoyi guda saba'in hijabai na zuɓu-zuɓu fari da kuma duniyoyi guda saba'in hijabai na zabar take kore da kuma hijabai guda saba'in shi ne duniyar za ta ɗaya na yaƙotu a hamar can yaƙotu sannan da kuma duniyar guda saba'in na haske da duniyar saba'in na duhu wala yanzu a haɗu ila al'arshi mahafatun an ya ɗaɗa dukan ba ba wani ɗan zaka ya tafi al'arshi gudun kai ya tsoni sannan lokacin daya na biyu ƙasashe saba'in na ruwa na uku kana shi saba'in na kankara na hudu kana shi saba'in na lu'u-lu'u fari na biyar hijabai saba'in na zabar jadi na shida hijabai saba'in na yakutu can yakutu na bakwai hijabai saba'in na- na haske na takwas hijabai saba'in na duhu ba su ikon ganin al'arshi sannan har yanzu a kan bayanin al'arshi aka ce al'arshi yana da ƙafafuwa ƙafafuwa guda ɗari uku da sittin kowane ƙafa ɗaya ya ninka duniya ninki dubu sittin kowane ƙafa ɗaya ya ninka duniya ninki dubu sittin ƙafafuwa guda ɗari uku da sittin arzikin da shekara to kuma kowane ƙafa ɗaya yana da kaurin mintin duniya kaurin da faɗi ya nuka duniya su dubu sittin ko tsakanin wannan kafa da wancan kafa sai tsuntsu mai gudu kama shi a jirgin sama sai sai tafiyan shekara dubu ɗari hudu tsakanin wannan kafa da wannan kafa yana daga cikin tabihansu subhanallahi سبحان ذي الإز سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح يا غسل تسبيحا ملائكة سجدها العرش فكمان ينا الأفاهو ودا قريب لفتن هو أما يا منك الدنيا منك دبو فتن أنا كانوا وانا أفا دواتي أفا أقول في شكرا دبو تريه zagaye to za ka sa wani littafin kuma za ka sa mala'iku masu ɗumbin yawa suna zikin na tasbihi sun kewaye wancan mala'ikun al'arshi bayan su an alfa su mala'iku masu ɗumbin yawa ba abin da suke kuma sun ce zikin tasbihai bayan su aka halitta kuma mala'iku a da yawan su adadin dugu-dugu da sama da zai a duniya da adadin kura adadin rairayi adadin taurari adadin mutane aljannu arzikin Allah gaba daya suna tarjihi suna zikiri tarjihin nasu da wannan bayanan sai ka duba lissafin da ake tafsir ake kuma tafsirin ruhul bayan na zama wannan bayanan da na yi a kan arshi cikakke a daidai wannan hutun na hutun gafari a wani da wannan aya kina mai ke cewa Allah zuna ya hamilu na arsha mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi wa man haulahu da mala'ikun da mara iyaka waɗanda suke kewaye da arshin dukkan su yusabbihuna bi rabbihim suna yin tasbihi ne suna gode Allah ubangijin su guda biyu na cewa alhamdulillahi ala ilmihi ba da ilmihi ko kuma su alhamdulillahi ala ahlihi ba da qudratihi shine wanda Sulaiman Jazuli ya sa cikin da lafiya raki suna gode usabbihuna bi rabbihim suna suna gode Allah ubangijin su wa yu'minuna bihi suna imani da Allah wa yu'minuna lillazina amanu kuma suna istighfari suna neman gafara ga mu'minai kullum wani malakun nan da zara an zo an gaishe su malakun duniya su kuma gaishe su da safi da yamma su kuma sun ce Allah ka gafarta ma musulmai masu zunubai a cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin su gurin in sun ibada sun ibada sun ibada a ta an san Allah gafarta ma mu'minai Allah ka musu gafara mu'minin Allah ka musu gafara ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ya ubangijinmu rahamanka ta ishi dukkan komai gaba daya iliminka ya yi wasu dukkan komai gaba daya Allah kada ka bibi zunubansu Allah kada ka bibi wasansu Allah rahamanka ta da ƙarfin nan Allah rahamanka ta yi wasu dukkan komai iliminka ya yi dukkan komai Allah ba ka fara da jin tabo Allah ka yi gafara ga mu'minan nan da suke tuba su istighfari واتخذوا سبيلك الا تكافر بالظلمي وانفذ بحنيك وان ذلك عذاب الجحيم انك جاء في جوف الجحيم ربنا ابدلني وارهم جنات عدن الا تشتت جنات عدن التي وعدتهم وتجد القوم ذاك باب ومثلا من ابائهم ولا استجار ايك في ايائهم الا تشتت الجنه وازواجهم ما تم مسلمين من ما الا تشتت الجنه وذرياتهم haka nan ma zuri'an muminai Allah ya rufe aljanna to da wannan addu'an ne da malakun Allah su ce ma muminai su tijjani da salamu yake cikin ɗari da tijjaniya in dai na istifarin nan kullum lazumin safe lazumin yamma a wazifa a cikin juma'a shi ma ya je lahira ya shi aljanna shi da kanshi iyayen shi za su ga aljanna matan shi aljanna zuri'an shi aljanna da ne dogara malakun na cewa wa man sala rabbana وأدخلهم جنات عدن التي وأتهم ومن صلح من آبائهم دقيقة ينسوا وأزواجهم دمات آيانسوا وزرتوا بزرعة كبات آية إنك أنت العزيز الحكيم اللهم كما هو عيني لأنك أنت كافرين من بعد رحمة المؤمنين الله dukkan musulmi masu su ya fadi salatu da halala wa ihmun sayyi'at Allah ya kiyaye su mummunan azaba munanan wahala munanan fitinu Allah ya kiyaye su wa man take sayati domin duwar da take shi muna nan azaba yau aikin su sama a ran lahira faqad yantahu hakika Allah ka ji dan shi a ce an ba mutum aljanna an ki an shiga wuta an ki an shi shin zatin Allah wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma shine babban rabo wannan shine addu'an da masu aka da al'arshi da wani su da shi suke ma musulmai muminai musamman hasawa yan ɗariƙar tijjaniya. Kamar yana cewa ne Allah ka gafara fagafin lillazi na tabu Allah ka gafara ga masu tuba masu tuba wa tabu tafilaka wani su bi hanyarka suka bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ihimul wa ihim azabar jahim Allah ka kiyaye azabar jahim ka gani wanda shi cikin shirjan ya ce ya ta ɗariƙa nan yana zuwa lahira ana zai ta shiga wuta zai shiga aljanna ba hisabi ba iqabi tare da shi da iyayen shi innan shi da baban shi da hamma da mayoyin innan ka da yayin yayin ka da kanninka haka babanka a ba e haka kanninka baban babanka shi ma babanka ne ita ga babanka a aljanna shi ma baban shi na wuta zai ji daɗi da jira da za a jira da gaba ɗaya. sai an bai da matayensu ‘ya'yayensu